الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta juma'a ɗaya ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1448 a ci gaba da karatunmu na littafin as-sunna wa raddu ala al-jahmiyya lil imami abi abdurrahman abdullahi bin imami ahmad ibn al-imami ahmad ibn hanbal rahimahumullahu ta'ala cikin dauran mu da muka saba ta kutubu al-aqida to wannan shine zama na uku karatu na takwas kenan za mu tashi wato mas'ala ta abu hanifa an-nu'man to malam yake cewa ma hafiztu an abi rahimahullahu wa ghayrihi min al-mashayikh rahimahumullahu fi abi hanifata yace abinda na jiyo na haddace na kiyaye daga babana Allah ya mushi rahma da wani shi daga cikin malamai yan tabakar al-imamu Ahmad da wanda suke ma malamansu dangane da Abu Hanifata Nu'man wanda yake shine mu'assis na mazhaba ta alhanafiya to duk da za mu ji abubuwa akwai abubuwa da yawa to amma al'ilmu amana al'ilmu amana za mu zo mu ji zancen su al'auza'i cewa ta hammanna a ba hanifata mun ta kau da kai mun ta kau da kai kan abubuwa da aka ruwaito ko abubuwan da suka gani ko suka jima daga abu hanifa ya ce amma tun da aka zo matsala ta saifa da al'umma kenan suka ga kuma bayan da suka iya ana dole sai sun yi tahadiri sai sun yi tahadiri a kaji to ilimi amana akwai wanda suka yi kuskure cikin masu ta hakikin littafin nan sai suka ma fidda wannan babu gabaki daya a cikin littafin suka fidda wannan babu akwai wanda ba su fidda babun ba amma kuma sun bi shi da suka da ainihin wato ta'ani akan wa'innan manya-manyan a'imma da wanda sama da malami talatin da wani abu cikin waɗanda suke dukkansu a'immatu ne na sunna a'imma na hadithi a'imma na fiqhu imma na tafsiri duk wani fanni na addini da zaka bauta ma Allah baka wadatu da su baka wadatu daga gare su sai ibn al-mubarak misali su al-imam al-auza'i da ire-iren su zamu ji su da yawa su sufyan al-thawri zaka iya wadatuwa daga abu hanifa amma Allah baka isa ka wadatu daga gare su to idan ka ce saboda kishin ko kare abu hanifa dan manzilar shi a cikin fiqh kowa ya yarda masani ne a fiqh domin suna cewa kullu ahlil fiqhi iyalun ala abi hanifa aw kama qila duk wani masanin fiqhu to wato ainihin ya zama kamar cikin tsatso ko iyali na abu hanifa gurin dai a istinbati a fitar da hukunci da sauransu to amma mushkila shine daga cikin abubuwan da aka tuhumi abu hanifa da shi shine barin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dogaro akan ra'ayi wanda duka matsa'in ɗin ba su wuce abu uku su kashi akan mu'taqad mu'taqad na irja'i wanda shi wannan tabbas ya tabbata da mu'taqad na jahmanci wanda an yi sabani kan ya tuba ko bai tuba ba ina fata an gane sannan sai su kashi akan abin da ya shafi raunin shi a cikin hadisi da rashin ƙwarin har da shi ana cewa ya ruwaito hadisi ɗari da talatin duka hadisan shi amma hadisi ɗari da ishirin duka ya yi kuskure a cikinsu ko dai canza matanin ko juya isnadin da kalbi ko canza lafazi ko wani abu makamancin haka kuma malamai ne masana dakka suka yi wannan tatabbu'in goma ne kadai ya faɗe su daidai to kaga a kowane irin ma'auni na jarhi da ta'dili ba ibnu hibban ko irin su ibnu shahin ko irin su al-ijli da suke mutasahido na jiddan ba za su taba wasaka irin wannan ba. dole ya kai mataki na rauni imamu ahmad imamu malik duk sun raunata shi sannan abu na uku shine abin da muka yi ishara shine an soke shi akan kyale hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanya wasu sharuɗa masu tsauri da ganin cewa ma a wato hadisi shi kadai baya mai da hukunci ya zama to farilla sai dai wajibi ya bambanta tsakanin alfardu da alwajibu sabanin duk sauran malamai a gurin aikin hajji ne kadai suke bambanta tsakanin alfardu da alwajibu haka yake ganin a- hadisai a hadu gwara mutum ya dogaro da ra'ayin shi kawai da fahimtar shi ya bar waɗannan hadisan malamai da dama da dama sun mai martani akan haka duk sukar da zaka ji amma Abu Hanifa cikin ɗayan ukun nan ina fata an gane wannan kuma jama'a mu sani cewa katangar addini ta fi komai muhimmanci akan kowa Ibn Abbas da yayi magana akan tamattu'i na aikin hajji sai aka ce Abubakar da Umar suna hanawa yace kun kusa ku halaka Duk da lafazin da Ibn Abi Ibn Abdul Wahhab ya kawo cikin kitabu Tauhid cewa an kusa a yi muku ruwan duwatsu daga sama da lafazin bai tabbata ba. amma ya tabbata da cewa kuna bakin ramin halaka ina ce muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna cewa Abubakar da Umar shufil kalam idan har za a kyale Abubakar da Umar saboda ma- hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in babu aula a kyale Abu Hanifa saboda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ina fata ana gane zaka wanda suka goge sun ci amanar ilimi sa'annan wanda suka ce su yi martani to su kuma nasu yafi haɗari domin suna masu al-Imamu Malik martani suna masu al-Thawri martani suna masu au- al-Auza'i martani wasan su cikin rashin sani sun bi irin su al-Ustad al-Kautsari wanda shi jahami ne ko wanda su al-Muallimi sun yi mai martani da su a- Sheikh Muqbil da sauran malamai na salaf Allah ya ji gansu da gafara to wannan kenan wannan yasa su Muqbil ai suka yi risala ta musamman ko akan shi Abu Hanifa da faɗin guraren da ya saba ma aqida ta ahli sunna da ma yin hukunci akan shi aka su al-muallimi cike a cikin at-tankid kuma ba su- ba kan su farau ba su al-humaidi tun zamanin su al-imam Ahmad al-humaidi da muka karanta sunnar shi anan cikin mutum din na ai shine da farko ma ina ga da aka kawo sunnar shi Abdullah ibn Zubair al-Makki yayi littafi sukutum da guda dan martani ga Abu Hanifa ya ma Abu Hanifa martani sa'annan cikin su a- a- wato yani al-khatib al-baghdadi musamman cikin tarih ya fidda babuka na musamman na ambatan Abu Hanifa ma da huwa ma alai daura shi a mizan tunda tarihi ne, shi gurin tarihi ana muwazana an fahimta ko yasa zaka ga hatta irin su su Hajjaj su Zahabi suna musu muwazana sai a faɗi alkhairan shi duk da dai wani gurin dunkulewa yake Ibn Hajar yace lahu hasanatun istaghraqat fi buhuri sayyiati yana da kyawawan ayyuka amma an neme su an nasa an rasa cikin tekunan zinuban shi to za mu ji ga karatu na a gaban mu insha Allah ta'ala tayyib bari in dan fara ko har jiki ya tashi yace sami'tu abi yaqul an Abdurrahman ibn Mahdi annahu qala من حسن علم الرجل ألا ينظر في رأي أبي حنيفة yana daga cikin kyawun ilimi kyautata ilimi da tasabbuci da tsabtace ilimin mutum kar ma ya yi bincike a cikin fiqhun abu hanifa domin ra'ayu abi hanifa yani fiqhahu li'annahu imamu ahli ra'yi imamu ahli ra'yi waɗanda su ra- ahlul ra'ayi su ne wa'inda a cikin matsaloli da dama sun fi ittikali akan ra'ayinsu da fahimtarsu akan nassi idan nassi ba su san shi ba ko da an ruwaito musu shi in ba su san shi ba to ba su ba su karɓan shi sai in ya shahara a bakin malamai har ma an kawo ma abu hanifa hadisi ya ce haza hadisi khurafa za mu ji shi a gaba kaga wannan haɗari ne wannan ya sa malamai suke hana ittikali akan ra'ayi duk da za mu je ina kyautata zaton auza'i ko wani shi ke cewa ba ra'ayin ne kaɗai ake tuhumar abu hanifa da shi ba sai ce kulluna nara dukkanmu muna istinbat muna ijtihadi muna fitar da hukunci yace ba wannan ne matsalar ba wato ra'ayin da ya zama ya kafu akan fahimtar nassi wannan ba abin zargi bane ko amma ra'ayin da yake mustaqillan 'anil nass ga nassi yana mu- a wato ainihin mukawama shi kai kuma sai ka ɗauki wannan ra'ayin ka bar nassi to duk ahli sunna na gaskiya zai zargi wannan ra'ayi to saboda haka sai suke cewa wanda Abdurrahman bin Mahdi mun san wane ne shi ya ce mutum imani a ilimin shi ba zai taɓa daidaituwa ba sai in ya bar bincike da bibiyan ra'ayi na abu hanifa wanda wannan asar wato ainihin a malam ne kaɗai ya fitar da shi ina ganin akwai wata nusa da ya zo da goge wannan lamun da cewa min husni ilmin rajuli an yanzura fi ra'ayi abi hanifa naku haka ya kawo ko to shi abu malik a cikin tahqiqin shi yayi tahqiqin cewa tabbas la din nan akwai ta kenan Allah ya zura ina fata an gane wannan duk da ina ga shi ma ah, al al adil yayi abun al hamdan yayi bayani a kasa ko inda ya fitar da me ma'anar ma'anar da za ta dawo kan Allah ya zura din aiwa tunda akwai ru- ruwayar da ta zo da cewa wato ainihin mutum ba ƙarshen ilimin mutum ƙarshen ilimin mutum to ya koma bibiyar ra'ayin abu hanifa wato ya zo ƙar- an tashi ta ƙare kenan to kaga ma'anar ta dawo قال وأخبرت عن إسحاق بن م- ابن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد بن حنبل يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه قال إي والله yace labari ya same shi daga alkausaj wanda yake ɗaliban imam ahmad yace nace ma abdullahi nace ma imam ahmad mutum zai samu lada akan kiyayya da abu hanifa da mabiyan shi sai yace i wallah ce kwarai kuwa ce kwarai kuwa yaran zai da Allah to amma akwai jahala ko inda yace ukhbirtu bai bayyana wane ne ya bashi labari amma kuma ya zo a cikin masail na alkausaj daga imam ahmad da ce kultu yu'jaru ar-rajulu ala bughdi abi ala bughdi ashabi abi hanifa to kaga nan bai ce abu hanifa ba. mutum za a zai iya samun lada in yake mutanen su abu hanifa ahalur ra'ayi hatta wanda ma ba ɗaliban shi ba amma dai suna kan wannan ka'idar sai ce i wallah amma wannan isnadi tabbatacce anan bai ambaci abu hanifa ba bal ashaba قال سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دي من أمر دينه ما يبتلى به من الإيمان في الطلاق وغيره في حضرة قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد والقوي الإسناد فلمن يسأل أصحاب الرأي أو لهؤلاء أعني أصحاب الحديث على ما كان من قلة معرفتهم قال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة an tambaye ya ce shi da kanshi ya tambayi al-Imam Ahmad mutum ne yake so ya yi tambaya game da wani al'amari da ya shafi addinin shi abubuwan da aka jarabce shi minal aiman na karanta shi iman na abin da ya shafi rantsuwa fi talaq rantsuwar saki ta ce in ba haka ba matar shi ta saku wa ghairihi da ire-irensa amma inda zai yi tambayar mutane bi malamai nau'i biyu ne akwai ashabul ra'ayi akwai waɗanda suke yan istinbadi da kiyasi ba istinbadin ne laifi ba wa'annan qiyasat waɗanda suke wuce iyaka ga kuma ahlul hadithi a gurin amma la yahfazuna wa la ya'rifuna al hadith ad da'if al isnad wal qawi al isnad ba sa kiyaye ba sa gane da'ifi daga sa- sahihi amma dai mar- makarantan hadisi faliman yas'alu ashabar ra'ayi aw li ha'ula'i a'ni ashabal hadith suwa zai tambaya ahlul ra'ayi dinnan masu kiyasi da kiyasi ko ko ma'abota ilimi na riwaya da isnadi ko da a ce alama kana min qillati ma'rifatihim duk da karancin sanin su da rashin zurfin ilimin su hadisan da suka haddace ba su da yawa sosai kana yas'alu ashabal hadith ya tambayi malaman hadisi wala yas'alu ashabar ra'ayi kar ya tambayi malaman kiyasi da'iful hadisi khairun min ra'ayi abi hanifa hadisi da'ifi ya fi ra'ayin abu hanifa duk da cewa ad-da'ifu a gurin su al-Imam Ahmad sukan yi amfani da shi da wa- wani nau'i na hadisi wanda zai iya zamantowa hasan ina fata an gane a gurin a a gurin su al-Imam Ahmad a gurin su wani lokaci sukan ce da'ifi amma ba suna nufin wanda yake la yasluhu lil hujja ba yani da- da- da'afun ne nisbi in an kwatanta shi da wani to wancan ya fi shi karfi to gwara irin wannan da ra'ayi na wato a- ahlul ra'ayi حدثني مهنا بن يحيى الشامي قال سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول ما أقول ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء sai a maganar zancen Abu Hanifa a gurina da to da tutu bayan gari ya ce kawai abu ɗaya ne kuma asar ne sahih asar ne sahihi cikin cikin isnadin shi a akwai waɗanda suka yi tuhuma ko suka suka ainihin wato raunata Muhannab ibn Yahya ash-Shami ma zance mafi inganci ah, tabbatacce ne tunda Addara Qutni ya ya wathaka shi da haka ma al-Allama Muqbil rahmatullahi ta'ala alai cikin nashr sahifa yace wala yultafatu ila qawli al-Azdi fi Muhanna ba a karkata zuwa ga zancen al-Azdi game da Muhanna da yace innahu munkarul hadith bar shi al-Azdin ne munkarul hadith an gane ko sau da ya zo cikin mizanul i'tidal cewa da'ifi ne shi Muhammad bin al-Husayn al-Azdi an fahimta ko قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن سعيد بن سلم عن أبيه أنه قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة فقال وما تصنع به مات جهميا أبو يوسف القاضي ɗalibin shi aka tambaye shi game da ra'ayin Abu Hanifa a yana yana garin Jurjan sai ce mata suna'u bihi me za ka yi da shi mata jahmiya ai ya mutu yana bajahami to sai dai wannan isnadun da'ifi Muhammad bin Sa'id bin Sal majhul al-hal na'am قال حدثني إسماعيل بن إسحاق الأزدي القاضي قال حدثني نصر بن علي قال حدثنا الأسمعي عن سعيد بن سلم أنه قال قلت لأبي يوسف أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم فقال نعم yace kwarai kuwa ko wanda suke ganin Abu Hanifa bai da ra'ayin Jahan bin Safwan jikan shi ne ya ja mushi jikan shi da muka ambata Ahmad ibn Hammad ibn Abi eh, Hanifa domin yawo yake a zamanin mihna yana cewa alqur'anu makhluq qawlu abi wa jaddi shi haka babana da kakana ya faɗa to sai suka yi riko da wannan kan cewa Abu Hanifa ba jahannami ina fata an gane duk da tabbas akwai malaman da suka tuhume shi da jahamanci kar in cika kudi قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي قال قال رجل لابن المبارك ونحن عنده إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك ونوتيتي أبو حنيفة فيا كسنتي بمرجئين وأن سنا غنم أيكي بايا تكن إيمان duk da ba, ba murji'anci irin wancan nau'in can aqhaful murji'a masu mamurji'a masu cewa wato imani baya karuwa baya raguwa da imanin jibrilu da imanin mai saban Allah duk ɗaya imanu jibrilin wa imanun ladhi rakibal rakibal ma'asi inda kumsiyan to ba irin wannan ba amma masu cewa al'amalu la yadkhulu fi musamma al-iman wa huwa aidan naw'un min al-irja wannan ya tabbata daga Abu Hanifa kuma yace yara saifa yana ganin halaccin daukan makami akan shugabanni wanda ghairu wahidin min as-salafi ramahu bidhalika da haka da aka faɗi haka a gaban Ibn al-Mubarak bai inkari ba sai shiru wasukutu alamatu rida قال حدثني أبو الفضل الخراساني وقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال سمعت أبا يوسف يقول كان أبو حنيفة يرى السيف قلت فأنت قال معاذ الله tunda an san ɗalibin shi ne ce abu hanifa yana ganin halal ne a ɗau makami kan shugaba sai ka ce to kai fa sai ya ce Allah ya tsare mu Me shi yana aqida ta salaf ba a ɗaukan makami akan shugaba wannan athar wato ainihin tabbatacce ne al'ajurri ya ya ainihin wato kawo shi cikin su'alat ya ce ya tambayi abu dawud a kana abu hanifa ta yara saifa kala na'am abu dawud da basijistani dai da muka sani shi da kanshi yana ya tuhumi abu hanifa da ra'ayi na hamdu sila ala hukamin umma الله المستعان قال حدثني أبو موسى الأنصاري قال سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول لازم أتي أحمد إسماعيل هو يقول هو دينه ودين آبائه يعني القرآن مخلوق yake cewa ai shi addinin shi ne kuma addinin iyayen shi ne cewa alqur'ani halitta ne. daga wanda na ambata mana dazu a zamanin mihna ne kamar yanda ibnu adi ya kawo cikin al-kamil al-khatib al-baghdadi cikin tarikh daga ta hanyar Abu Hatim al-Razi daga Ishaq bin Musa al-Ansari daga Sa'id bin Salm al-Bahili yace ya ji Isma'il bin Hammad bin Abi Hanifa ta a gidan Ma'mun yana cewa al-Qur'anu makhluqun hadha dini wa dinu abi wa dinu jaddi kuma da isnadi wanda yake ingantacce da Khatib al-Baghdadi ya fitar da shi shi ma wato ainihin ta daga dai wannan hanya قال حدثني إسحاق بن عبد الرحمن عن عن عن حسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال أول من قال القرآن مخلوق أبو حنيفة شي أبو حنيفة شيني فرق من دي يتي قرآني واتو أينهن حالتا سيدي يتي أبندا يسني كينا أما زنتان القرآن مخلوق تندق الجعد بن درهم وند يارقا يا أبو حنيفة إنا فاتا أنقان kaga nan shaida ce ta Abu Yusuf al-Qadi wato ainihin daga shi Abu Hanifa cewa yana da ra'ayin cewa Al-Qur'anu makhluq to amma an ruwaito daga Abu Hanifa akasin haka an ruwaito daga gare shi akasin haka kamar yanda ah, ya zo cikin akhbarul qada da Muhammad ibn Khalaf ibn Hayyan ta hanyar Ishaq ibn Ibrahim ibn Abdurrahman Abu Yaqub Lu'lu daga Ishaq ibn Abdurrahman daga Al-Hasan ibn Abi Malik din daga Abu Yusuf wato ainihin qala awwalu man qala al-Qur'an laysa bi makhluqin Abu Hanifa kaga nan awwalu man qala al-Qur'an makhluqun Abu Hanifa can kuma sai yazo laysa bi makhluqin Abu Hanifa zamu kuso a ce wannan ne ya tabbata ina fata ga yawa قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن خداش عن عبد الملك بن قريب الأسمعي عن حازم الطفاوي أنه قال وكان من أصحاب الحديث قال أبو حنيفة إنما كان يعمل بكتب ب- قال أبو حنيفة إنما كان يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان الأسمعي شني عبد الملك بن قريب لمن سن سنيني سلف حازم الطفاوي شي مجهول الحال wanda shi yana cikin malaman hadisi ko ɗalibai sai ya ce abu hanifa abin da ya sa ake tuhumar shi da jahamanci ya kasance yana yin aiki da wasu takardu da ake turo mai daga khurasan wanda yake rubutu ne na jaham ibn safwan ai mun san a can aka kashe shi a khurasan aka kashe jaham to takardu da yake rubuta ma ɗaliban shi waɗanda suke ɗauke da wa'innan afkar wa'inda suke alfatika alfattaka to shine sai Abu Hanifa yake karanta su sai yake ɗaukan wasu maganganu daga ciki daga nan aka tuhume shi da cewa shi ma ba jahami to amma dai isnadin na daro قال حدثني سفيان بن وكيع قال سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال أخبرني أبي حماد بن أبي حنيفة قال أرسل ابن أبي ليلى إلى أبي فقال تتوب مما تقول في القرآن إنه مخلوق وإلا أقدمت عليك بما تكره قال فتابعت فتا- فتابعه قلت يا أبا كيف فعلت ذا قال بني خفت أن يقدم علي فأعطيت تقيا أنا بإنجلترا سفيان ابن وكيع ضعيف جدا متروك الحديث بل قد كذب قد كذب ذاك abu zur'a ya ce kana ya kadhib nasa'i ya ce laisa bi thiqa daga wannan ba a karban magana shi cewa ibnu abi laila muhammad bin abi laila ya aiko da risala zuwa ga abu hanifa ce mushi ka tuba daga abin da kake faɗa na cewa alqur'ani makhluq ne in ba haka ba aqdamtu alayka bima takrahu zan tunkare ka da abin da kake kyama ana zai daga hukunci shi da karar shi zuwa ga shugaba sai ainihin wato ya ce kada fata ba'ahu sai ya bi shi aka ya ce ya tuba wai sai dan ya ce mushi ya aba haba baba kaifa fa'alta da me yasa zaka yi haka ya bu- sai ya ce ya bunayya khiftu an yuqdima alayya fa ataitu taqiya naji tsoron karya tunkare ni da abin da bazan iya jurewa ba shi yasa sai nayi taqiya amma wannan da'ifun jiddan aw mawdu' ما قال حماد بن أبي سليمان في أبي حنيفة حماد ما لم يجي حماد بن أبي سليمان وند شيما yana cikin ashabun ra'ayi menene ya faɗa dangane da ainihin wato Abu Hanifatan Nu'man da Hammad ibn Abi Sulaiman faqihul Iraq Abu Muslim al-Kufi maula al-Ash'ari asalinsa daga Asubahan shi ma an ru- an tuhume shi da irja'i kuma yana cikin ashabun ra'ayi wal qiyas wa huwa da'ifun min qibali hifdhi يتي حدثني عبد الله بن عون بن الخرازي أبو محمد وكان ثقة قال حدثنا شيخ من أهل الكوفة قيل لعبد الله بن عون هو أبو الج... هو أبو الجهم فكأنه أقر به قال سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان اذهب إلى الكافر يعني أبا حنيفة فقل له إن كنت تقول إن القرآن مخلوق فلا تقربنا عبد الله بن عون الخزاب والخراز أبو محمد البغدادي ثقة عابد من العاشرة من رجال مسلم والنسائي رسول أبي بيو تلاتين دم لكن عند إسناد زوى سفيان الثوري كان عبد الله بن عوف سيتي هو أبو الجهم فكأنه أقر به أتو كمر دي شي الخراز يا تبتر دا تيوى أبو الجهم آه، عبد الله بن عون أبو الجهم نيبا وانتان عبد الله بن عون واندا زامو جيشا أقبابا ya ce ya ji Sufyanu Thauri yana cewa Abu Hamad bin Abi Sulaiman ya ce mu domin shi a Thauri ai sun yi karatu tare da Abu Hanifa wai sai Hamad bin Abi Sulaiman malamin Abu Hanifa ya ce mai ka tafi gurin wannan fandararren kafir ba kafiri na ainihin wato cewa arne ba tunda ai kaga istithbati ne zai يعني أبا حنيفة فقل له إن كنت تقول إن القرآن مخلوق فلا تقربنا in har ka yadda cewa alkur'ani makhluqi ne to kaka ƙara zuwa gurin kaka ƙara zuwa gurin to abul jaham al-kufi ah, da shine abdul quddus ibn bakr ibn khunais abu hatim yace la ba'sa bi hadithi aka wasu sun raunata shi قال حدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا علي بن مهران الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن جابر قال سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيفة ya je Hammad yana zagin Abu Hanifa ko yana aibanta shi ma Muhammad bin Jabir al-Yamami kenan asali saduqun ne lakin zahabat kutubuhu fasa'a hifdhuhu ya samu ikhtilati lokacin da littattafan shi suka salwanta fa khallata kathiran wa amiya fasara yutalaqqa da haka ah, hadisin shi da'ifi ne musamman ma riwaya shi daga Hammad ibn Abi Sulaiman musamman riwaya shi daga Hammad muttariba ce muttariba ce riwaya shi daga Hammad ibn Abi Sulaiman kamar yanda a wato ainihin Abu Hatim al-Razi ya ambata Abu Dawud ya ce laysa bi shay Bukhari ya ce laysa bil qawi da kuma Abdurrahman ibn Mahdi ya bar karban hadisin shi Ib- al-fallas ya ce matrukul hadith Bu- ibn ma'in ya da'afa shi da aka wannan bai tabbata ba. قال حدثني إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم المقري عن عن سفيان الثوري أنه قال سمعت حمادا يقول ألا تعجب من أبي حنيفة يقول القرآن مخلوق قل له يا كافر يا زنديق cewa ya kai kafiri ya kai ya kai zindiki to kalmar kiran a mas'ala ta ambatan Ahmad da yima Abu Hanifa da ya kafir ko ya zindiq hasanun bi shawahidi an hada hanyoyinsa amma sai dai al-kufru anwa an gane ko sanan lokaci sukan faɗi kalmar zandaka a yayin fushi to wannan ba a ba a aiki da ita an fahimta ku kuma cikin wannan isnadin akwai Ishaq ibn Abi Yaqub at-Tusi wanda yake majrudul hal shaykhul musannif Abu Amr al-Auza'i to an zo fa cikin dakka eh Abu Amr al-Auza'i wanda shine Abdurrahman ibn Amr ibn Muhammad ibn Abi Amr ad-Dimashqi al-Hafiz wanda yake ah, faqihu Sham faqihu Sham babban malami ne na sunna babban malami ne na sunna al-Imam al-Auza'i thiqatun jalil da tabaqati sabi'a tabaqat su Malik yake kuma yana cikin malaman ashabul kutubi sita malamin malamansu ya rasu wato ainihin shekara ta 157 قال حدثني عبدة بن عبد الرحيم, عبد الرحيم من أهل مروى قال دخلنا على عبد العزيز بن أبي رمزة نعوده أ- أنا وأحمد بن شبوية وعلي بن يونس فقال لي عبد العزيز يا أبا سعيد عندي سر
abubuwan da maliku yake tuhuma ko yake sukar su abu hanifa sabon ra'ayi matsaloli waɗanda suke iftiradiyya abu bai zo ba sai a ce to bari a tsaida mai hujja ko da zai zo an gane da ire-iren waɗanda قال حدثني أبو معمر الهذلي قال حدثت عن حماد بن زيد أنه قال سمعت أيوب يقول لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب سابري أيوب سختياني يتي أبو حنيفة يا برونن الدين وهو أرق من ثوب سابري wato da ya bar addini ko da ya bar duniya wato a lokacin bai wuce ya fi ya fi tufafi shara-shara sirantaka da da rashin kauri yani dai yana nufin addinin shi yana da matsalolin da yawa wanda suka rage mai daraja thawbun sa- sabiri shine raqiq tufafi wanda yake shara-shara haka an gane shi ma athar din da'ifi ne abu ma'mar al-hudhali آه، بأنبتج وانيني يباشي الأباري وحديثت يتي قال حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا عمرو بن قيس ش... ابن قيس شريك الربيع بن صبيح أنه قال سمعت ابن عون يقول ما ولد في الإسلام مولود أشأم على أهل الإسلام من أبي حنيفة ضعيف يعني سود إسماعيل آه، مؤمل أنا شيني مؤمل ابن إسماعيل العدوي كينا wanda yake Imam al-Bukhari ya ce munkarul hadith wa da'ifun jiddan qala haddathani Ahmad ibn Abdullah ibn Shabuya qala sami'tu abi yaqulu sami'tu an-Nadr ibn Shumayl yaqulu sami'tu ibn Aun yaqulu balagani anna bil Kufati rajulan yujibu fil mu'dalat ya'ni Aba Hanifa ya na samu labarin a Kufa akwai wani mutum yana bada amsan tsauraran mas'aloli yana nufin Abu Hanifa al-mu'dalat سليمان الأعمش ومغيرة ومغيرة الضب وغيرهما سليمان ابن مهران آه، الأعمش وانديك ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس من الطبقة الخامسة واندا سليمان بن مهران الأع- الأعمش يا رسول أريد أربعين تقوس أن يسابني شن ياغا sahabi ko ko iya tabi'ai yake riwaya daga gare su kace yaga Anas yana sallah amma bai yi riwaya daga gare shi ba Mughiratu ad-Dabbi shine Mughiratu ibn Miqsam al-Faqih Abu Hisham ad-Dabbi maulahum al-Kufi al-A'ma wanda yake thiqatun mutqinun illa annahu kana yudallisu ah, wala siyama an Ibrahim riwaya shi daga an-Nakhai yawanci yakan dallasa daga wasu malaman ne ya tsallaka zuwa ga an-Nakhai amma dai fiƙa ne amintacce mina sadisa wanda ainihin wato a babban malami ne shi ma قال حدثني عبدة بن عبد الرحيم قال سمعت معروفا يقول دخل أبو حنيفة على الأعمش يعوده فقال يا أبا محمد لولا أن يثقل عليك مجيئي لعدتك في كل يوم فقال الأعمش من هذا قالوا أبو حنيفة فقال يا يا نعمان أنت والله ثقيل في منزلك فكيف إذا جئتني الأعمش بيد لا فيها سي وتؤينهم أبو حنيفة يزوغ يشيش يتسمى يا أبا محمد ba don kan zuwa na ya takura maka ba da kullum sai na dinga zuwa duba ka. sai ce wa ke magana ka ce abu hanifa ne ya ce haba nu'man ya sai nu'man bin thabit sunan shi ya ce an ta wallahi thaqilun fi manzilika a cikin gidanka ma ai ka nauyaya ka takura ma kowa daga cikin gida fa kaifa idza ji'tani in kuma ka zo ai abun sai ya ƙara yawa wato kamar yana ce mai an gode kenan ko kawar yana ce mai an gode sai dai akwai rauni cikin cikin isnadin eh ma'ruf bin hassan ne nan shine as-samarqandi bin adi ya ce munkarul hadith قال حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال سمعت أبا بكر بن عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون فقال كان مغيرة يقول والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخ- أخوف على الدين منهم من الفساق وحلف الأعمش قال والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو ما أعرف من هو أشر منهم من هو شر منهم فقيل لأبي بكر يعني المرجئة قال المرجئة وغير المرجئة gashinan shi ma dai daga abubakar ibn ayyash ya ambaci abu hanifa da mabiyan shi inda suke yawan gardama da cece kuce sai ce kana mughira mughira ad-dabbi kenan yana cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa la ana akhwafu ala ad-din minhum min al-fusaq to la na fujiye ma addini tsoron irin su abu hanifa akan fasikai masu shaye-shaye da ayyuka na zunubi wa halafa al-a'mash a'mash yaran tsuwa cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma a'rifu man huwa ashar man huwa sharru min ban san wanda yafi su hadari ba aka ce aka ce ma wa wato ainihin abubakar ibn ayyash ya'ani almurji'a wato ah, kana nufin murji'awa falal murji'a wa ghairul murji'a kenan ba irja'in ne kadai abinda ake tuhumar shi da shi ba قال حدثني إسحاق بن منصور الكوسج وقال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال سمعت سفيان الثوري يقول قيل لسوال لو نظرت في شيء من كلام أبي حنيفة وقضاياه فقال كيف أقبل من رجل لم يؤتر, لم يؤتر رفق في دينه أكتم ثوري أكتم سوار سوار ابن عبد الله ابن قدامة التميمي كان العنبري وانده يكي آه، صدوق محمود السيرة تكلم فيه الثوري لدخوله في القضاء so da ya dan shishige mu shugabanni dan ya samu a bashi alƙalanci sauri ya daina riwaya gurin shi ko ya hana ai karatu gurin shi musan su babu babu wata kara ya rasu 150 amma dai asalin shi ah, amintacce ne to shine yake cewa an ce mawa sawwa law nazarta fi shay'in min kalami abi hanifa inda ka dan duba wasu maganganu na abu hanifa da hukunce hukuncen shi sai ce ta yaya zan karbi hukunci daga mutumin da ba a bashi sauki cikin addini ba yana tsawwala wa mutane qala haddathani ahmad amma sauki la Allah cikin aqida yake nufi amma cikin fiqh wa abu hanifa yana yassarawa yana yassarewa sosai ko cewa an kana tahiya kai rihi ma ta sallar ba ta ɓaci ba inda ka zauna zaman tahiyar sallama a gurin shi ba wajiba ce cewa daga hannu a sallah ya ce ku tausaya ma kanku ya ce hal taqirun tashi za ku yi da za ku yi ta wani daga hannu a sallah ibn al-jawzi ya fidda wasu matsaloli da yawa wanda ya saba Abu Hanifa ya saba ma hadisi a cikin su قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن معاذ س- قال سمعت عثمان البتي يقول ه- ذات يوم و- ويل لأبي حنيفة هذا ما يخطئ مرة فيصيب عثمان ال- آه ال- البتي شنو عثمان ابن مسلم عثمان ابن مسلم البتي أبو عمرو البصري صدوق صدوق ني Ah, amma abu alaihi al-ifta'a bil ra'yi shi da kanshi an aibanta shi da yana fatawa da ra'ayinsa min al-khamisa ya rasu 143 to shine yake cewa wata rana yace wailul li abi hanifata abu hanifa yana da matsala wailul li abi hanifa ma yukhti'u marratan fayusiba fayusiba ma yukhti'u marratan ah, fayusiba baya yin kuskure a wani lokaci kuma ya daidai yani kuskuren kusan ko da yaushe haka yi ba wai yau kai kuskure gobe kai daidai ba raqabatun masqala ko masqala bisad duka ana cewa al'ambari abu abdullahi al-kufi da yake fiqatun ma'mun kamar yanda al-imam ahmad ya ambata fiqatun ma'mun suka ce wa kana yamzah mutun ne mai raha na cikin malaman bukhari da muslim tirmidhi nasa'i ibn majah lakin fi tafsir laysa fi sunan ya rasu 149 قال عبد الله سمعت أبي يقول مر رجل برقبة فقال له رقبة من أين جئت قال من عند أبي حنيفة فقال كلا فقال كلام ما مضبت وترجع إلى أهلك بغير ثقة رقبة يتي ما وني دقا إنا يتي دقا قرن أبو حنيفة yace maganar baka tauna ta ba ana da ka saki maganar a tsanake cewa daga abu hanifa kake kalamun ma madabta magana ce wadda baka tauna ta ba wa tarji'u ila ahlika bi ghairi thiqa zaka koma gurin iyalanka ba da aminci ba saboda me saboda fatawoyin abu hanifa da kanshi yana sassaba su za mu ji cewa akan matsala ɗaya sai ya fatawa biyar kaga ba fiqa قال حدثني عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن رقبة أنه قال لرجل من أين جئت قال من عند أبي حنيفة قال جئت من رجل جئت من عند رجل يميلك من رأي ما مضغت وتقوم بغير ثقة ذاك تاشبا أمنج عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي صدوق يتشيع يا رسول الله بيد 35 ومن العاشرة من رجال النسائي قال حدثني أبو عمرو أبو معمر قال حدثنا ابن عيينة قال كنا عند رقبة فجاء ابنه فقال من أين قال من عند أبي حنيفة فقال إذا إذا يعطيك رأيا ما مضغت وترجع بغير ثقة kaga ya nuna cewa dan shi ne ma'an Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah kibar al-ulama ثقة ثبت حجة إمام قدوة قيل إنه يدلس لكن لم يثبت ابن عيينة أن أكت يدلس لكن عن ثقة سفيان شوى يدلس ضد وسد وسن أنبت لكن عند التحقيق لم يثبت تدليس وأن يا رسول أريد 61 شكرا da shu'ba ya rasul قال حدثني أبي قال حدثنا شعيب بن حرب قال سمعت سفيان الثوري يقول ما أحب أن أوافقهم على الحق قلت لأبي رحمه الله يعني أبا حنيفة قال نعم رجل استتيب في الإسلام مرتين يعني أبا حنيفة قلت لأبي رحمه الله كأن أبا حنيفة المستتيب قال نعم سفيان الثوري يتبانا سوء in dace da su abu hanifa ko da akan gaskiya ne su faɗi fatawa ni ma in faɗa da zamanto gaskiya ce wannan fatawar to ba ni so in dace da su an gane ku sai na ce ma babana in ji abdullah wai abu hanifa kake nufi ya ce na'am rajulun istutiba fil islami marratain mutumin da so biyu ana ainihin wato tsare shi ya tuba a musulunci yani abu hanifa ya ce na ce ma baban ka anna abu hanifa talmustatif wai dai abu hanifan ne kuma aka aka tsare shi ya tuba kala na'am ya ce kwarai kuwa da kafin mu shiga ya kamata mu tsaye da wannan daukan ko juya juya shi saboda ya ɗan yi nauyi